الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقيق واد مبارك babu faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya ce hakika filin da ake kira hakika wanda fili ne wanda yake dab da madina نعم guri ne wanda yake mai albarka نعم fili ne wanda yake mai albarka نعم حدثنا الهميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثنا إكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول yake wato ya ce ya ji abdullahi abbas allah ya kara yadda a gare su ya kulu yana cewa إنه سمع عمر رضي الله عنه ya ji sayyidina umar allah ya kara yadda a gare shi يقول yana cewa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي za العقيق ta zama hadisin ruwayar sahabi daga sahabi نعم Eh, ruwayar sahabi daga sahabi نعم ta zo a hadisin na lan abbasin sahabi ne kuma ya karɓi hadisin wajen sayyidina umar نعم kamar yadda yake hadisin ya kunshi ruwayar tabi'i daga tabi'i abin abin kasirin tabi'i ne kuma ya karɓi hadisin daga ikrimar نعم ya zafi ruwayar tabi'in an tabi'in wa sahabiyin an sahabiyin نعم Ah, na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa نعم بوادي العقيق sannan yana failin da ake kira aƙiƙa نعم يقول يقول yana cewa أتاني الليلة آت من ربي wani mai zuwa ya zo gare ni daga wajen ubangiji an lailata a wannan daren نعم فقال ya ce da ni نعم صل في هذا الوادي المبارك kai sallah a wannan filin mai albarka
وقل عمرة في حجة ka ce kayi niyyar umra tare da hajji kayi niyyar umra tare da hajji نعم حدثنا محمد بن ابي بكر ابن ابي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ya kama وسلم daga adam sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce انه رؤيا Mhm. an yi mafarki ko an ganshi an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وهو مؤرس بذي الحليفة alhali ya yi ririmi ma'ana ya sauka ƙarshen dare ririmi shine a yanke dare ana ta tafiya a نعم ce tsawon dare tafiya ake to sai ya rage kaɗan asuba ta yi a kwanta a huta wannan hutawar ita ake kira ririmi manzara sallallahu alaihi wasallam ya yi ririmi abu da ake kira zulhulaifa ببدن الوادي a tsakiyar filin قيل له aka ce da shi wato aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama انك ببدها kai مباركة kana fili wanda yake mai albarka
وقد اناخ بنا سالم hakika salimu ya durkusa tare da mu ya durkusa da dabbobi tare da mu يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ yana kirdadan yana kokarin ya ga ya dace da gurin da Abdullahi Umara ya kasance yana durkusar da taguwarsa يتحرم عن shi رسول kuma الله Abdullahi صلى الله Umara عليه yana وسلم kirdadan gurin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ririmi ne
وهو أسفل من المسجد yana kasa ne da masallacin da yake wajen kasa yake wannan wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rera minna kasa yake daga masallaci الذي ببطن wanda aka gina a الوادي tsakiyar filin بينهم وبين الطريق وسط tsakanin من masu yin ذلك zulumi da kuma hanya Mm.
wato kamar tsakiya wannan waje na manzo sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar haka نعم باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب babin cewa a wanke turare sau uku daga tufafi in za a yi harama قال أبو عاصم har sau uku abu asim ya ce أخبرنا ابن جريج wato nan an kawo shi da ta'aliki نعم eh, eh, wato a- amma akwai wanda suka kawo shi da sigar isnadi haddasana abu asim نعم ya ce abar nan da jurejin abar ni a dawo ana su ba nan da ala abarahu أن علا قال ya alam da umayya ya ce قال لعمر رضي الله عنه ya ce da sai na amur allah ya kare da gare shi أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه ina so ka nuna min annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake masa wahayi
قال ya ce وبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران ana cikin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana gu da ake kira ji'in rana wa ma'ahu nafarun min ashabihi tare da shi akwai wasu jama'a daga sahabbansa wannan koya abu ne a shekara ta takwas daga hijira
ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama فقال يا رسول الله ya ce ya rasulallahi كيف ترى في رجل أحرم بأمرة me wace amsa za ka bayar kowane jawabi za ka yi a game da mutumin da ya harama da umra وهو متزمخ بإيب alhali duk ya faɗi tufafinsa da ƙamshi da turare da turare mai ƙamshi فسكت النبي صلى الله عليه وسلم da ساعة rana sallar musulmi shi sa'a guda فجاءه الوحي sai wahayi ya zo ga manzo فأشار عمر رضي الله عنه sai إلى da wahayi ya nuna wa علا ya ala cewa to ka ga yadda manzon Allah yake san da wahayi ya zo masa مم. فجاء يا علا ya ala ya zo وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب alhali akwai tufafi an tsaga akan manzo قد أزل به an masa inuwa da shi فأدخل رأسه ya shigar da kansa فإذا رسول ya الله صلى zo الله yana عليه manzo sallallahu وسلم alaihi wasallam محمد sai ga manzo Allah وجهه sallallahu alaihi wasallam da ta yi da nur وهو يقد yana ji shi ثم سري عنه sannan aka yayi wannan daga gare shi فقال sai manzon Allah ya ce أين الذي سأل عن الأمرة ina wanda ya tambayo daga umra فأتي برجل aka kawo masa wani mutum فقال ya ce اغسل الطيب allazi الذي ka بك ثلاث مرات wanke turaren da yake a jikinka har sau uku وانزي عنك الجبة ka cire wannan dubbar da aka sa wa turare daga gare ka ko ko ka cire dubba dubba ba babu mai harami bane واثنى في أمرتك ka yi a cikin umrarka كما تصنع في kamar yadda حجتك kake a hajjinka tafiyar su ɗaya قلت لأداء na ce da dawo أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات manufarsa a tsarkace tufafin daga turaren da ya umarci shi wannan mutum cewa ya wanke tufafin har sau uku قال نعم ya ce kwarai kuwa manufar kenan
باب الطيب عند الإهرام babu shafi turare yayin harama وما يلبس إذا أراد أن يهرم da kuma abinda mutum zai iya sawa na tufafi lokacin da yake nufin ya harama
ويترجل da cewa kuma ya tsefe gashinsa wanda zai harama ya tsefe gashinsa ويدهن ya ya shafa mai a jikinsa
وقال ابن عباس رضي amma الله ba san عنهما Allah kare da gare su yace يشم المهرم الريحانة daidai ne wanda yake cikin harama da haji ko umra ya sheki furar raihan mai kanshi وينظر في المرآة ya iya duban matsokaci wanda yake cikin harama da haji ko umra ya iya duban madubi ya ga fuskarsa
ويتداوى بما يأكل الزيت والسمنة ya yi am- magani da duk abin da yake ya halatta ya ci kamar mai wanda yake ruruwa wato narkakke ko kuma man da yake kakidi Mm.
Ah, man da yake daskararre to duk ya iya amfani da shi wajen yin magani alhali yana cikin harama da hajji ko umra
وقال أداء azabu ya ce يتخ- يتختم daidai ne wanda yake cikin harama ya sa zobe shi azabu yana ganin daidai ne wanda yake cikin harama ya sa zobe مم. ويلبس الهميانة ya sa karamin eh, wato jaka ta kuɗi ya ɗaura karamar jaka ta kuɗi jaka wadda ake ɗaurawa a ƙugu a- Na.
a- me- wadda ita ake sa kuɗi a ciki ita ce himya مم. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما wajen malikawa suka ce in zai sa jakar in ya bukata to sharaɗi sai dai ya sa ƙarƙashin kwarjallarsa نعم ba ya sa a saman kwarjallar ba ba ya sa a saman zani ba amma zahirin wannan hadisi wanda yake makadu'i wanda wato iyakarsa tabi'i shine ko ina ma ya iya sa adan umara allah kara da a garin su ya dawafi وهو مهرم alhali yana cikin harama وقد هزم على بدنه بثوب hakika ya daure tufafinsa ya daure cikinsa da tufafi ya yi damara da tufafi
ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا sai da aisha allah ya kare da gare ta ba ta ga laifi ba da sa feto karamin wando نعم للذين يرجلون حوتجها Wa- ga waɗanda suke ɗora a wato siddin da take kai suke ɗora garbukarta cewa tun da ka- da nauyi kada za- a zanin da suka ɗaura ya faɗo ba laifi su yi amfani da feto wato ƙaramin wando
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت abdullahi umar ya kasance yana shafa mai فذكرته لابراهيم wato, a yayin da yake harama ya ko yayin da zai harama da haji ko umra na ambaci wannan wato ga ibrahim
فقال ما تصنع ibrahim na بقوله haji sai ce me za ka yi da magana nan ta abdullahi umara حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت da a soke min hadisi ya karbo daga aisha Ai- allah ƙara da gare ta aisha ta ce كاني انظر الى وبيس الدين في مفارق رسول الله صلى الله عليه da ya وسلم kace وهو yana محرم shuba zuwa juwayen da turare a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam alhali ya yi harama مم. حدثنا عبد الله بن يوسف wato a ce kenan shi a alamu mara yana ganin ba daidai bane a safa man wanda yake da turare sai dai a shafa man wanda ba turaren kafin a yi haram amma ba a shafa wanda yake da turare ba amma shi aswad da yazida wato shi ibrahim nahayi ya faɗi wannan hadisin da ya karɓa daga aswad da yazida daga aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa turaren kafin yi harama نعم to
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ya karbo daga aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara yadda a gare ta tace كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهرامه na kasance na kan shafa wa manzo sallallahu alaihi wasallam turare lokacin da zai harama da haji ko umra حين يهرم lokacin da yake nufin ya harama ولهله قبل أن يطوف بالبيت na kan shafa masa turaren ma in yayi tahalluli wato in ya jefi dutse na akaba ya yi aski kafin a ce ya zo ya dawafin ifara
باب من أهل ملبدا da shi yasa wannan zahirin hadisin kamar raddi ne akan malikawa da suka ce wa kuri haɗebu wanda ya tahalluli tahalluli asgar ya ce zai amfani da turare karahiya ne an gama kan cewa tahalluli asgar yana halatta kome amma banda mata banda farauta Mm.
wanda yake cikin harama da haji amma su malikawa suka ce wa kuri haɗebu amma wannan zahirin hadisin aisha ta ce ita ta kan shafa manzo sallallahu alaihi wasallam turaren kafin ma a ce yayi tahalluli akbar wato kafin ya rafin ya fara babu man ahalla mulabbida babu wanda ya harama da haji alhali ya damfare gashin kansa
حدثنا أسبغ أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل ملبدا na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana harama alhali ya damfare gashin kansa ya damfare shi wato ya safa wani abu wanda zai sa gashin ya haɗe waje ɗaya
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة babin cewa a yi harama a talbiya nan da masallacin da yake zulhulaifa
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما حا tahawili وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول na ji mahaifinsa yana cewa ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد manzala sallallahu alaihi wasallam bai harama ba sai ko daga gindin masallaci مم. يعني مسجد ذي yana الحليفة nufin masallacin zulhulaifa yana nufin masallacin zulhulaifa
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب babin abin da ba a yadda wanda ya harama da hajji ya sa ba mina siyabi na daga tufafi
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله wani mutum ya ce ya rasulallahi ما يلبس المحرم من الثياب menene yake daidai me aka ba da dama ga wanda ya harama da hajji ko umra ya sa na daga tufafi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce لا يلبس القمص ba daidai bane ya sa riguna ولا الأمائم ko rawunna ولا السراويلات ko wanduna walal baranisa ko kuma tufafin da suke harka tufafin da yake suke rufe ka na'am walal khifafa ko kuma takalmi wanda yake sau ciki
illa ahadun la yajidun alaini in ka ga wanda yake wato aka ba shi dama ya sa takalmi sau ciki alhali yana harma da haji ko umra sai mutumin da bai samu sambatsai ba bai sami fada ba falyalbas khuffaini to wannan ya iya sa takalmin da yake sau ciki wal yaqdahuma asfala min al-ka'baini amma fa ya yanke su ƙasa da idansa ya yanke ƙasa da idan sau ɗinsu su koma wato kamar rabi kamar takalmin da ake kira rabi rabin kafa a ce a rufe rabi kuma a buɗe
wala talbasu min as-siyab shay'an basaw za'afaranu kan kusa ana daga tufafi tufafin da yake za'afarani ya taɓa an shafa masa za'afarani awarsun ko waras duk nau'o'i ne na turare Hmm.
Eh,
babin rukubi war irtidati fil hajji babin cewa daidai ne wanda ya harma da haji ko umra ya hau kan dabba ko kuma ma ya ɗora wani akan bayan dabbar da yake kai shine irtidafi na'am a kuturtawa wato a ɗora wani a bayan dabbar da ake kai مم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وابو بن جرير حدثنا أبي عن يونس العيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ربد النبي صلى الله عليه وسلم Allah ba sallah kare da gare su yace Usama ibn Zaid kana ridfan nabi ya kasance abin kuturtawa annabi sallallahu alaihi wasallama من عرفة إلى sai manzon Allah المزدلفة sallallahu alaihi wasallam ya taho a hajjatul wada'i daga Arfa zuwa Muzdalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dabba daya suka hau da shi da Usama ibn Zaid manzo Allah yana gaba ya sanya Usamatu a bayansa
ثم أردف الفرل من المزدلفة إلى منى sannan kuma da ba daga nan da zai bar Muzdalifa ya gangaro Mina sai kuma ya kuturta farlu wato ya dau farlu farlu Abbasin dan amminsa a bayansa daga Muzdalifa zuwa Mina قال yace فكلاهما قال kowanne a cikin su ya ce لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي manzala sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin talbiya حتى رمى جمرة العقبة har sai da ya jefi dutsen akaba wato ke wannan kamar hujja ce ga sauran masabobi guda uku Na'am.
da kan cewa muhrimi wanda ya harba da hajji zai ci gaba da talbiya har ya jefi akaba sabanin malikawa da suka ce a'a ai da ya fito wajen tsayuwa arfa wato lokacin da za a yi sallah a zahar da la'asar za a yi jami'a arfa shi kenan ya gama talbiya baya sake talbiya shi yasa nan wato yana daga inda ake ganin zahirin masabar malikawa ta saba da zahirin hadisi wanda akwai wani malami musamman da ya littafi a kai malamin yana cikin malaman tijjaniyawa wanda ya littafi a kan irin waɗannan wuraren wato adnan zuhair ya mutumin magarib ne ya littafi musamman akan waɗansu wurare inda ake ganin masabar malikawa ta saba da zahirin hadisi da kuma irin amsoshin da su malikawa suka bayar menene dalilinsu kamar a nan wane dalili suka dogara da shi ya zama ba su yi aiki da zahirin hadisin nan na abdullahi ibn abbasin ba Ba wanda ya karɓo daga usamatu da kuma ɗan uwansa farlubnu abbas
باب ما يلبس المهرم من الثياب والأردية babin abin da mai harama da hajji ko umra zai sa ni daga tufafi ko mayafai والأزر ko zani kwarjalle ولبس عائشة الثياب المؤسفرة aisha allah ƙara dagare ta ta sanya tufafin da yake arina da asfar وهي مهرمة alhali tana cikin harama وقالت ta ce wanda mafi yawan malamai duk sun tafi akan cewa ba laifi نعم musamman ga mace sabanin abu hanifa wanda ya ce a tababin da aka rina da asfar ba daidai ba ne wanda yake harama da haji ko umra ce bai sa shi ya zan sai ce in ya sa ma sai ya ba da fidiya wa qalat aisha ta ce لا تلسم kada a ce za a rufe fuska ana cikin harama da haji ko umra ولا تتبرقع kada a yi lullube a ka wadda ta yi harama da haji ko umra kada ce za ta lullube kanta
wala talbas sauban bi warsin kada ce za su sa tufafi wanda yake aka rina da waras wala ko za'afaran da faran
wa qala jabiru jabir abdullahi ya ce la ara al mu'asfar diban ni a iyaka fahimta ta asfar ba ba turare ba ne shi yasa dan an sa a tufafi wanda yake harama da haji ko umra ya iya sa wannan tufafin ya yi amfani da wannan tufafin
wa lam tara aisha tubasan bil kulli aisha ba ta ga laifi ba cewa mace ta yi harama da haji ko umra ta iya sa sarka ta zinare ko yari na zinare ko abin da ya kama da haka
wa saubil ko aswadi sa tufafi baki wal muwarradi ko wanda aka sa wa ruwan wardi ko wanda yake an rina shi kamar wardi
wal khuffi lil mar'ati haka nan bata ga laifin sa takalmi sau ciki ba ga wadda take mace wadda ta yi harma da haji ko umra namiji ne kenan aka hana shi sa sau ciki a ita yadda aisha ta tafi a kai
wa qala ibrahimu ibrahim na hayi ya ce la ba'sa an yubdila siyabahu ba laifi wanda yake harma da haji ko umra ya so ya tufafi ba to aka yi dole tufafin da ya harma da shi a cikinsa zai dore har sai ya yi tahalluli ba a'a ya iya sauyawa
حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن قبة قال اخبرني كريب انا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال Ibn Abbas Allah ya kare da a gare su yace ان طلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه Allah ya fito daga Madina بعد ما wato ترك tsa- tsakanin azahar da la'asar.
نعم Manzala ya fito ne daga Madina bayan azahar kafin la'asar ranar asabar a ruwayar da waƙidi ya kawo.
نعم بعد ما ترجل ودهنا Bayan ya tsefe gashin ya taje gashin kansa ya shafa mai
ولبس ازاره ya sa kwarjallansa Warida da abu.
mayafinsa هو da shi واصحابه da sahabbansa.
فلم ينهى عن شيء من الارضيه amma manzo Allah bai ce zai hani ba a sannan daga wani abu daga mayafai والعذر ko kwarjalle تلبس da za a sa إلا المزعفرة sai fa wadda aka rina da za'afaran التي تردو على الجلد wadda yake ake ɗorawa a kan fata wadda ake sawa ta zamo tana cikin wato a wadda yake ake sawa za'afaran da yawa a ce za a ɗora a kan fata
فأصبح بذي الهليفة راك... نعم manzo Allah ya waye gari a zulhulaifa ركب راحلته da gari ya waye ya hau taguwarsa حتى استوى على البيداء har ya daidaita a kan fili أهل هو وأصحابه sai ya haraba da shi da sahabbansa وقلد بدنته ya a, sawa taguwar rataye irin wanda ake yi wato a rataya mata takalmi
وذلك لخمس بقين من ذي القعدة wannan ko haramar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya da ha- da haji a hajjatul wada'i a biyar ne da ya rage watan zulqida ya mutu Hmm.
wato ya rage kwana biyar a ce zulqida ya mutu
فقدم بكة لأربع ليال خلون wato من ذي wasu suka ce الحجة haramar tasa wasu suka ce a zalika din nuni ne zuwa fitowarsa daga madina نعم don da ya baro madina wani asabar shine ya rage kwana biyar ya zama ya yi harama ne ya rage kwana hudu zulkida ya mutu Mm.
Eh, saboda wato eh, a- an faɗa cewa zulhijjan wato ya kama ran alhamis ran alhamis ya zama ɗaya ga zulhijjan نعم to
لأربع ليال خلون من ذي الحجة inda wato ɗaya ga zulhijja eh, alhamis takwas ga zulhijja alhamis نعم ran juma'a tara ga zulhijja nan ne ran nan ne ranar arfa domin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsayuwa arfa ne a ranar juma'a shi yasa aka ce fassara ta biyu a ce wa zalika din ana nufin sanda ya baro madina shi yafi to to لأربع ليال خلون من ذي الحجة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka kwana hudu da kamawar watan zulhijja ya zo safiyar ranar lahadi safiyar ranar lahadi فطاف بالبيت ya ɗawafi da ka'aba وسعى بين الصفا والمروة ya sa'ai tsakanin safa da marwa
ولم يهل من أجل بدنه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tahalluli ba Na'am.
ya ci gaba da zama a cikin harama Mm, har sai da ya dawo daga arfa mm, saboda cewa ya taho da raƙuman da zai hadaya da su mm. لأنه قلدها domin yi mata takalidi
ثم نزل بها على مكة sannan Allah da ya zo maka ya sauka a tudun maka عند الحجون wurin da ake kira hajjon hajjon wani dutse ne wanda ga bayansa muhassa filin da yake ya raba makka da mina نعم وهو مهل بالحج alhali yana mai harama da hajji
ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها bai sake kusatar ka'aba ba bayan da ya dawaful qudumi bayan da ya zo ya dawaful qudumi bai sake zuwa ya ce zai wani dawafi ba sai da ya dawo daga arfa ya zo ya dawafin ifara
ترجع من عرفة har sai da ya dawo daga arfa وأمر أصحابه أن ya يطوفوا umarci بالبيت sahabbansa cewa su yi dawafi da ka'aba وبين الصفا والمروة su sa'ayi kuma tsakanin safarar da marwa ثم يقصروا من رؤوسهم sannan su saisaye kawunan su su tahalluli summa ثم يهلوا sannan su ta hallule su fita daga harama ya zama a sannan duk abin da aka hana wanda yake harama da haji ko umra saboda haraman nan da haji ko umra su ya halatta gare su نعم وذلك لمن لم يكن معه بدنة wannan fa dangane da wanda bai taho da ra- taguwa ba bai قلدها mata takalidi bai taho da hadayarsa ba ومن كان معه امرأته wanda ma ya zama tafiyar yayi ne tare da matarsa فهي له حلال ya halatta ya sadu da matar a sannan والطيب yana da dama ya shafa turare ya والثياب sa sauran tufafi
باب من بات بذي الحليفة babu wanda ya kwana a zulhulaifa حتى أصبح har sai da gari ya waye قال ابن عمر رضي الله عنهما Allahu أن النبي Akbar صلى الله عليه ya faɗi wannan cewa وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina rana Asabar ya kwana eh, wato zul- eh, ɗaya- kwana guda a zulhulaifa sai da gari ya waye sannan ya harama نعم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا ابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi ya ce صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة manzo Allah أربعا sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a Madina raka'a hudu وبذي الحليفة ركعتين a wato sallah azhar Na'am.
ita yana gidayeta amma ya sallaci raka'a biyu a zulhulaifa ya sallaci raka'a a la'asar raka'a biyu a zulhulaifa saboda ita ya baro gida ne ya yi ta نعم shi ya sa ya yi ta raka'a biyu ya yi kasaro ثم بات sannan yawa ya kwana a zulhulaifa حتى أصبح بذي har الحليفة sai da gari ya waye masa yana zulhulaifa فلما ركب راحلته yayin da ya hau taguwarsa واستور به ta daidaita da shi akan hanya أهلا wato ta kama hanyar tafiya makka daga zulhulaifa to a sannan ne fa ya harama ya talbiya da hajji ko da umra ko da su gaba ɗaya Mm, akwai bisa saɓanin da yake akwai a nan نعم حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wa sallam صلى الظهر بالمدينة ya أربعا sallaci a zahar a madina raka'a hudu ya yi ta sallar zaman gida tunda sannan bai bar gida ba وصلى العصر بذي الحليفة ya ركعتين sallaci la'asar a zulhulaifa raka'a biyu قال abu kilaba ya ce وحسبوا بات بها حتى أصبح ina da can manzo Allah ya kwana a zulhulaifa sai da gari ya waye
باب رفع الصوت بالإهلال babu ɗaga murya da harama da talbiya mutum ya ɗaga muryarsa da talbiya
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi yace صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar a Madina raka'a hudu والأسر بذي الهليفة ya ركعتين sallaci da asar a zulhulaifa raka'a biyu وسمعتهم يصرخون بهما جميعا ina na je su suna ɗaga murya da su gaba ɗaya na je su suna ɗaga murya da su gaba ɗaya wato wasu da hajji da umra Eh, suna labbaika hajji hajjin wa umra ko labbaika hajjin wa umra
باب التلبية Ah, babin talbiya حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك kiranka amsawa bayan amsawa na amsa kiranka amsawa bayan amsawa ba ka da abokin tarayya لبيك na amsa kiranka amsawa bayan amsawa إن الحمد hakika yabo والنعمة لك ni'ima duk kai ne ka cancanta duk wata ni'ima daga gare ka ne shi yasa kai ka cancanta a ce an yabe ka والملك haka nan sarauta ma taka ce لا شريك ba ka da لك abokin tarayya
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أمارة عن أبي أدية عن عائشة رضي الله عنها قالت Mhm, man- um, Aisha Allah ya ƙara da gare ta tace إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي Hakika ni na san yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin talbiya لبيك اللهم لبيك yadda yake faɗa kenan a amsa kiranka ya ubangiji na amsa kiranka amsawa bayan amsawa لبيك na amsa kiranka amsawa bayan amsawa لا شريك ba ka da لك abokin tarayya لبيك na amsa kiranka amsawa bayan amsawa إن الحمد hakika yabo da والنعمة ni'ima لك naka ne ya ubangiji تابعه أبو معاوية عن الأعمشي wato wannan ita ce iyaka talbiyar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda an gama a kanta illa iyaka inda aka sami bambancin fahimta shine a a iya ƙari a kai a iya yin ƙari a kai kamar yadda aka ruwaito shi kansa alamu umar yakan yi ƙari ko ko a a sai a tsaya iyaka nan نعم to yanda ibn abdulbari ya kaito a masabar malikawa ce imam malik ya ce ni ba na son a ce za a ƙara wani abu a kan tarbiyyar nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam in an zo tarbiyya a tsaya iyaka tarbiyyar nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma wasu malaman suka ce a'a in an zo da ita kuma dan an yi ƙari ai ba laifi bane a Na'am.
kan yau dan an yi ƙari a ba laifi bane to
تابعه أبو معاوية عن الأعمشي mm.
وقال شعبة shugaba ya ce أخبرنا سليمان سمعت خيسمة عن أبي أدية سمعت عائشة رضي الله عنها haka ya ruwaito shi hadisin باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال illa ya kashi a tasa wayar ba la sharika laka na- na ƙarshe ba la sharika laka نعم to ba- babu yin tahmidi da tasbihi da takabiri kafin a yi harama نعم a yi talbiya نعم a yi yabo ga Allah a yi tasbihi a yi kabbara
عند الركوب على yayin da الدابة aka hau kan dabba حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي Wannan قلابة babin shi Buhari ya kawo shi ne نعم kamar yana nufin yin raddi kan abu hanifa abu hanifa da yake ganin cewa yo ai tasbihi da takabiri yana iya wadatarwa daga talbiya نعم to shi buhari ya kawo wannan dan ya nuna cewa inda ma aka ruwaito a tasbihin ko tahmidin نعم ba wai ana nufin sun wadatar daga talbiya bane ana nufin ayi su kafin ai talbiya yayin ayarsu ne kafin a yi tarbiya shi yasa yake so ya nuna kamar fahimtar abu hanifa ya yi kuskure a fahimtar tasa yana cikin wuraren da shi buhari a wannan littafi nasa yake kawo magana wadda take kamar raddi kan shi abu hanifa حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال انس بن مالك الله ya kara yadda a gare shi yace صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ونحن معه بالمدينة alhali muna tare da shi a madina الظهر ya أربعة sallaci a zahar raka'a hudu ya yi ta sallar mazauni والأثر بذل هليفة ya sallaci ركعتين la'asar a zulhulaifa raka'a biyu ya yi ta sallar matafi
ثم بات بها sannan ya kwana a zulhulaifa حتى أصبح sai da gari ya waye ثم ركب sannan ya hau dabbarsa حتى استود به على البيداء har sai da dabbar ta daidaita da shi akan filin حمد الله a wato bai da'u tudu ne wanda yake dab da zulhulaifa ta nan hanya ta fara na'am hamidallah sai manzo Allah ya yabo ga Allah ya ce alhamdulillah wa yace sabbaha subhanallah wa yace kabbara Allahu akbar thumma ahalla bi sannan ya hajji wa tarbiyya da umrati hajji da umra wa ahalla an-nas bihima mutane ma sauran mutane suka yi harama da su suka tarbiyya da su falamma qadimna amma da muka je madi makka amara an-nasa sai manzo Allah ya umarci mutane fahallu wato wanda ba su taho da hadaya ba suka yi tahalluli da suka yi umra suka yi tahalluli hatta kana yawm tawiyati sai da ranar takwas ga watan zulhijja ta zo ahallu bil hajji sai suka yi harama da hajji qala anas ya ce wa nahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama badanatin bi yadihi maza da sallallahu alaihi wasallam ya soke wasu tagoyi daga cikin tagoyin da ya zo da su da kansa qiyaman alhali suna tsaye wa zaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil madinati kabshaini ah- am lahaini maza da sallallahu alaihi wasallam ya yanka sanda yake zaune a madina ya yato ranar idin layya ya yanka raguna biyu masu fari da baki wanda wato suna jikinsu akwai fari da baki
qala abu abdullahi wani ya ce qala baruhum wasu ka ce هذا عن أيوب عن رجل عن أنس yani daga wani mutum wasu suka ce abu kilaba suka ce amma ibn salama shi kuma daga anas
باب من أهل حين استوت به راحلته babu wanda ya harma da haji ko mura lokacin da dabbarsa taguwarsa ta daidaita da shi akan hanya
حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال Allah umara Allah ya kare da a gare su yace أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته Muhammad sallallahu قائمة alaihi wasallam ya yi harama da haji ko da umra ko da dukkan su biyu lokacin da taguwarsa ta daidaita da shi alhali tana tsaye
باب الإهلال مستقبل الكعبة قبلتي babin cewa a yi harama an- ana fuskanta alƙibla
وقال أبو معمر abu ma'amar ya ce حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما mm, إذا صلى بالغداة بذل الحليفة ablan umar allah ya ƙara yadda a gare su ya kasance idan ya sallah da safe ya sallah asuba a zurhu laifa أمر yana براحلته umarni فرحلت da taguwarsa a ɗora mata siddi ثم ركب sannan ya hau kan taguwar فإذا استوت به idan ta daidaita da shi استقبل القبلة sai fuskanta قائما alƙibla yana tsaye ثم wato yana يلبي kan ita a, taguwar tasa sannan ya talbiya حتى يبلغ المحرم har ya kai wato gurin harama ko ya kai ƙasa harami yana ci gaba da talbiya har sai ya shiga ƙasa harami ثم يمسك sannan ya daina yin talbiya حتى إذا جاء زادوا har idan ya je gu da ake kira zaɗuwan بات sai به ya kwana a zuɗuwa حتى يصبح har gari ya waye فإذا صلى idan الغداة ya sallah asuba a zuɗuwan اغتسل ya so sai ya wanka sai ya wanka a sannan وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah فعل mara ya ذلك ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi
تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل wato sun so waito maganar wankan a zuɗuwa
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا Abdullahi أراد Umar ya الخروج kasance idan yana nufin fitowa إلى مكة zuwa makka zai je ya haji ko ya umra ادهن بدهن yakan shafa wa jikinsa mai ليس له رائحة طيبة amma fa man da yake ba mai ƙamshi ba ثم يأتي المسجد الحليفة sannan ya zo ga masjidar hulaifa ta masallacin zul hulaifa ya فيصلي salla asuba a nan ثم يركب sannan ya hau taguwarsa وإذا استوت به راحلته idan قائمة taguwarsa ta daidaita da shi tana tsaye أهرما sai ya harama ثم قال هكذا Sayyidina رأيت Umar رسول ya الله kasance صلى haka الله عليه وسلم ne manzon Allah يفعل sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa مم. باب التلبية إذا هدر في الوادي babin yin talbiya idan mai harma ya gangaro a fili- filin zulhulaifa حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي أدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي muna da الله wannan labarin عنهما Allah ƙara yadda a gare su فذكروا الدجال suka faɗi maganar dajjal annahu qala makatubun baina ainihi kafirun cewa an faɗa cewa shi dajjal tsakanin idanunsa biyu an rubuta kafiru kafiri ne
fa qala ibn abbas Allah Abbasin ya ce lam asma'ahu ni ban ji wannan man- manzon Allah ya faɗa ba ban ji daga bakin manzo ba walakinahu qala sai dai manzon Allah ya ce amma musa amma annabi Musa faka ne faka anni anzuru sai ka ilayhi ce ina duban sa ina kallon sa idan hadara fi wani badi ya rawa a rabbi filin nan yana yin tarbiyya
Ba- Sai tashi babu babu kafa tahillul ha'imu wan nufasa'u na'am